assalamu alaikum masu kallonmu da sauraronmu barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da mu a nan tashar talabijin duniya a cikin shirin barka da asuba shirin barka da asuba shiri na kowace rana ta lahadi wanda muke zuwa a wannan fili don tattaunawa a cikin shirye-shiryenmu saƙonni da rahotanni da kuma gayyata ta musamman dukkan wannan fili ya ɗauka shirinmu na barka da asuba ta gari wanda muka ɗauka muka ɗauko wani salo daga ciki muka rubuta siyasun duniya siyasun duniya tattaunawa ce da ta haɗa mu da wani malami ƙwararre wanda kuma aka yi dogon karatu daidai gwargwadon hali wanda zan iya cewa farfesa dokto duk in aka kira sa da wannan suna yayi daidai ba ni ne na faɗa ba masu sauraronmu da masu kallonmu da al'ummar da suke biye-biyen karatunsa sun shaida wannan maganar da haka masu kalmu da sararin muna godiya da kuke tare da mu a yau amma ku bari mu je a lissafin kalanda ta islam yau muna ranar shida ga watan zulkida hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina 1443 wanda ya daidai da biyar ga watan juan maladiya aihuwar annabi isa alaihi salatu wa salam 2022 masu kalmu da sararin mu na san kuna nan tare da mu kun tsima kuna jin inda za mu ɗorawa tare da malami abokin tafiya gashi Allah ta'ala ya amince yana nan tare da mu a wannan zauri amma gabanin haka zan isar da gaisuwa ta ta musamman zuwa ga abokan aikin da suke dafa mana a yanzu musamman Abdullahi Kimba wanda suke a can bisa na'urori tare da Abdulkadar su dukkan su suna nan sun shirya tun karfe wajen kusan bakwai da yan mintuna suke nan suna gyare-gyare suka ce don yau fa sun san malam na zuwa haka zalika akwai abdulkarimin bube shi ma ya zo tuntuni ya haɗa mana kyamarori yana nan tare da mu yanzu haka ga mu a ɗakin magana da ni jagoran shirin alhaji abubakar grambe da malami abokin tafiya abdulmalik imam na masallacin imam malik wanda muke tare da shi a nan wanda yau kafin in yi gaisuwa ga sauran malamai malami ne da aka zagaya a wuraren karatu daban-daban a cikin duniya akwai wuraren da yanzu haka idan ka je a masallatansu kamar irin su makka irin su libya da sauransu za ka iske sunansa a cikin limammai na masallaci kuma almajirai na kuma almajirai kuma ta jami'a ne amma sai aka sa shi liman ban san ko me suka gani ko me suka ji wannan dai wata rana walakila za mu zo akan wannan magana gar mutane su sani malam cewa abin daga Allah ko ba haka ba a kan aita tunana zai kalkale a'a a kasashen laraba ma da suke ji malaman mu ko sai suka ce wannan shine liman in za ka tafiya ba a jin daɗi in za ka barin wuri ga hankali ya tashi kaga don haka wannan yana nuna cewa mala Allah ta'ala ya sa maka gwargwadon hali abinda ake so ga malami kuma ka Allah Allah ya taimake mu Allah ya tsare amin amin Allah ya taimake mu sai kuma mu gaishe da malamai magada annaba malamai hijila ta duniya muna jinjina muku kware da anniya kware da anniya muna gaishe da ku da baran addu'a mu gaida saraki iyaye na ƙasa su ma suna tare da mu a cikin wannan shiri haka zalika muna isar da godiyar mu ta musamman da gaisuwa zuwa ga dukkan ma'aikata na ƙasar mu ta Nijar gabaki ɗaya tun daga jami'an tsaro har ya kai daraktoci sannan ya kai 'yan majalisar dokoki ministoci sannan ya isa ga shugaban ƙasa tare da gwamnatinsa ga baki ɗaya dukansu muna gaishe da su saboda wannan labari ne na al'umma sannan muna isa da gaisuwar mu kwarai da anniya ga su da tijawa maza da mata na cikin ƙasa sannan akwai yara matasa maza da mata su kuma muna gaishe da su musamman matasan da aka mai da hankali akan neman ilimi dan ilimi shine gishirin jagora duk wanda da yake bisa kan wani aiki na neman al'umma ta ci gaba da mai neman ilimi da kuma mai kasuwanci da mai koyon aiki duk suna ciki duk wanda dai ba zaman banza yake yi ba yana neman halaliyar shi don al'umma shi ta ci gaba wannan mutum ne na gari dan zaka iske da yawa daga cikin ɗalibai ko in ce matasa masu kasuwanci su ba su yi dogon karatu ba amma zaka iske su ke ɗaukan nauyin gidajen iyayen iyayensu suke taimaka ma kannansu da yannansu mata da maza har su zuba musu kuɗi su yi karatu kenan ba za mu manta da su ba masu noma kuma su ma dole sai mun tana da su don in ba da su ba kalaci wa alaji kai hattara za ka zancen da nake maka kai in ba harkar gona ba hatsi ba dawa ba wake akwai akwai fa matsala ma ka ji ana cewa yunwa hattara za ka akwai mutanen mu da na gani ma su ma kutsa sakamakon irin waɗanda matsalolin suka ga duniya tana kunnuwa yawa a'a ashe alkamar gada ake muke ci ba ta wuce yanzu sun hirɗe daji sannan suna noma alkama yana da wani aboki yana da eka kusan guda takwas wanda yanzu alkama kawai zai masha Allah ya yanke ta farko yanzu yanzu ya sa ta biyu masha Allah masha Allah yawa to daga nan kuma sai mu ga da yan kasuwa su da suke hawan jirage sama jirgin ruwa su dauko kaya su kawo waɗanda akwai wani fanni irin maganganu na annabi Allah kaga waɗanda suka yi daidai su amintattun Allah kwarai ko kwarai ko kwarai ko kwarai ko haka ne malam kwarai ko tabbas amintattun Allah yan kasuwa kwarai ko sun yi daidai kwarai ko yawa sannan kuma muna gaishe da walƙila waɗanda suke zuhudu kamar mutum kana da kuɗi sai ka ce to bari ne ma cikin wannan ina rike da kamar duniya ne amma bari in dan tsunguya in ce in yi aiki na Allah ko in taimaka kwarai da gaske kwarai da gaske kwarai da gaske kuma akwai ire-iren su ai ba kwami sha kake ba ka sa cikin abun ga ka in ba ka yi aikin ka kai ma don Allah mawadaci na Allahu akbar ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid duke ko tara ta kai ka aji mutuwa za kai ka tai kuma baka zuwa da kodala lahira kai eh kodala ba a zuwa da su aikin kwarai to daga nan zamu isar da gaisuwar mu kwarai da aniya zuwa zuwa ga dukkan ɗaukakin al'umma waɗanda suke nesa wanda suke kallon a cikin wannan shiri muna godiya kwarai da hanyar da ake biye da mun sau da kafa kuma sakonan da kuke aika mana mun gode mun gode za mu iya bi ɗaya bayan ɗaya ba karanta sakonnin ko ba haka ba za ka akwai shi wannan kasan kanina ne wani dan jarida ne ba amma kana ga yana ce yanzu na gana gomo waya ya tunatar da kai dan fulodo tal tv bo eh wancan sai an ce tal tv to shi ya danno ya ce muna nan to ba da za ka Allah ga ta mallan za mu yi kokari mu shiga a cikin shiri to ka mu shiga cikin shiri kan mu manta da direbobi masu kai da kawo da sifiri da dokowa mai da abinci kuma kan mu manta da malaman makaranta waɗanda su ne suke gina al'umma ta gobe kan mu manta da likitoci waɗanda kuma suke kula da marasa lafiya kuma kamance ba kamar tuna da daraktan gidan ruwa da gidan wuta ba muna ƙara gaishe su da kyau Allah da ma ma'aikatan da ke aiki karkashin su gaba daya Allah ya taimake mu wannan kamfani guda biyu in ba in ba in ba ka hulɗa da su akwai matsala gaskiya ne dan da an dan cire wutan nan kaga shirin namu sai an hankali ba ruwa kuma Allah ya taimaka yan taksiman da suke kokari cikin gari zirganiya akai wannan can akai wannan wannan yawa ita hakuri da abin sai da hakuri da kuma da kuma abokan ku yan jarida suke aiki a nan tele duniya da wajen tele duniya madalla kaga injina musu da kokarin da suke yi a cikin wannan tafiya da haka muna godiya sosai a alga ta malam bari mu yi kokari mu shiga a cikin yau muna cikin sahu na goma sha daya kwarai ko cikin siyasun duniya cikin siyasun duniya in ka duba a nan rubuce tem aka rubuta da harshen faransanci ba a sun mu yau shine siyasun duniya siyasun duniya yau shine kashi na goma sha daya da zamu yi kashi na goma sha daya yawa injiniyan kuma yana tare da mu tun lokacin da muka fara wannan siyasa masha Allah masha Allah da haka za mu yi kokari yau masu kallon da sauraron mu sai a kashe kunne mu ji kuma inda za mu tashi a cikin wannan maudu'i mai tarin albarka ai mutane suna jin daɗin wannan musulmi to Allah ya kama mu da kace a shi wata babbar jami'a ce kuma kun sai ka zuba kuɗi ka yi duniya wata karatu ga imamin nan kawai ana ana ana ana hushe ta in ji gari gashi nan suka ce arha ko labatu ai amfanin naka ya samu kenan in kana da kuɗi amfanin su su amfani al'umma ka su amfani ka duniya da lahira in kana da ilimi ko na addini ko na boko amfanin shi ya amfane ka ya amfani al'umma ka duniya da lahira in kana da mulki amfanin shi ya amfane ka amfani al'umma ka duk ni'imar da Allah ma in bata amfane ka bata amfani al'umma ka ta zan hanya ta sanadiyar zalunta al'umma ka da bautar da su ba ta da amfani kuma hasara ce gare ka duniya da lahira to duk wanda ya mulki yanzu fir'auna da ya mulki al'umma shi ina kaita jahannama kwarai ku karu ne da samu kuɗi da shi da sun ka bi shi na an kai jahannama shi ma eh malaman da sun ka samu ilimi sun ka ki aiki da ilimin su sun ka bi son rai sun ka rike son matsayin su sun ka aza mutane bisa ga hanyar halaka ina an kai jahannama a Allah na iya kwamishe malamai kwarai ku mallamai mallaman ahlul kitabi ka jiya ba ga sunan da dama Allah shi na faɗi watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin ka ba su labarin wanda mun ka bashi ayoyin mu na ayoyi na addini an gare kuma an ce an bashi ayoyi saboda nan gwadan sai to ai an ce an bashi ayoyi kenan ya zan annabi don annabawa an ka ba ayoyi a ba haka ake nufi ba bayar da ayoyi na Allah ba dole ba sai annabi direct wani lokaci in an yi ma annabi wahayi waɗanda suka zo bayan sai a ce an ba su waɗannan ayoyin domin amana ce ta Allah shi yasa Allah ya ce thumma awrasna alkitaba alladhina istafaina min ibadina mun ba da littafi mu ga waɗanda muka zaba daga cikin bayan mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kaga shi kadai a annabi kenan mu da anka ce an ba mu ba ana nufin an sabkan mu na ba a'a ta huskar shi mun ka samu don wasu tana suke cewa to kai ka ji hadda wanda anka ba ayoyi annabin Allah ma na iya kahircewa sannan ko hitubu ko koyi mutu akan kahirci wannan aqida ta yi muni kwarai da gaske in an ce atainahu mun bashi ba ana nufin direct ba wani lokaci ana nufin direct wani lokaci ana nufin ba direct ba ya kamata mu fahimci wannan da kyau shi yasa malamin da bai aiki da ilimin shi Allah ya kamanta shi da kare cikin alqur'ani fa masaluhu ka masalil kalb in tahmil alayhi yalhaf aw tatrukuhu yalhaf malamin da bai aiki da ilimin shi Allah ya kamanta shi da jaki masalul ladina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha ka masalil himari yahmilu asfara to kamar jaki na dauke da littafai ko ka mai tambaya bai baka amsa haka malamin da yake dauke da ilimi bai amfana da ilimin shi ba kenan ilimin bai da amfani ilimin bai da amfani sai halakar da ita zai yi halakar da ma ita zai yi inda ma bai amfana da al'umma ba sai dai Allah shi mu nasari na fata an fahimci amin amin amin imam to wasu kalmar da sauraron mu bari mu dora inda muka kwana kashi na goma sha daya siyasun duniya siyasun duniya ya kunshi duniya ga baki daya wala Allah zaka ga yadda tattauna ta mu ta fara daga zuwa yanzu alga ta malam kana tuni da inda muka dakata eh kwarai da gaske yawa yanzu siyasun duniya sai mu dora ku to ina ji walƙila za mu dan dora kaɗan tunda ana sauraron mu a wajen udiyo kamar yadda muka ce siyasun duniya kashi na goma sha ɗaya yau shi ne za mu tashi a kansa kuma da dama tun da aka fara kowane lokaci za a dora ne ana ta tafiya kamar matakala ne har zuwa walƙila inda muke insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala to alaga ta malam dan jin shi siyasun duniya kashi na goma sha ɗaya yau ina za mu tashi yawa mu ji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته to ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu a matsayina na ɗaya daga cikin ɗalibai na ƙasar Nijar waɗanda suke gabatar da karatuttuka a yau ma Allah ya ba mu iko mun haɗu a darasinmu na goma sha ɗaya mai taken siyasun duniya ko siyasoshin duniya to wanda duk yake bibiye da mu ya ji mun tattauna akan matsaloli da dama har mun shigo cikin nau'uka na siyasa kafin in shiga cikin maudu'in gadangadan akwai abu guda uku da nake son in dan faɗa a gurguje na farko wato cikin karatukan da muka yi na dan faɗi wata magana da gaugawa to akwai kuskure cikin ta to sai in ja hankalin mutane wajen inda mun ka ce annabi Musa ya tunatar da wato mu ce bani isra'ila kan ni'imar da Allah ya musu sai mun ce ya tunatar da fir'auna to kaga wannan tuntuɓin halshe ne ya wani zai iya fahimta wani ba zai iya fahimta ba inda ya ce wa iz anjaynakum min anjaynakum min ali fir'auna wa iz anjakum min ali fir'auna a qira'ata ibnu amir a cikin suratu ato al-araf ko ba haka ba to wa iz anjaynakum min ali fir'auna yasumunukum su al-azab mun tsiratar da ku daga mutanen fir'auna an gane ko to a nan annabi musa yana tunatar da bani isra'ila ne ba yana tunatar da fir'auna ba tun da fir'auna a wannan lokaci ya riga ya halaka to tuntuɓen harshe ne da gaugawa wani lokaci dan adam yana iya samun tuntuɓen baki don haka yan uwa sai su fahimci wannan wannan abu na farko kenan abu na biyu mun kawo zancen sigmund freud wannan ba yahude mun ka ce ya kawo wata theory to sunanta scanalise domin shi neurolog ne ma'ana mai kula da jijiyoyi to sunanta scanalise domin pisco abu ne wanda ke da alaka da hankali to analyze kuma yana da alaka da yadda ake tsara abu to yayi tunanin yadda ake tsara hankalin dan adam shi yasa kirkiro wannan theory ya kamata mu tunatar da yan uwa akan wannan dan saboda su fahimci eh menene ake son a ce karkashin mas'ala saboda wani in ya saurara tana yiwa yaje ya bincike ya zo ya iske wani abu to tana yiwa kuskure ne ko tuntuɓin harshe ko gaugawa ko abin da ya kamata haka dan adam dan adam ne muna son yan uwa su fahimci wannan da kyau to mas'ala ta karshe kuma maganar malami da muka kawo da yace lam yaqra asma'ahum damana khaliqis samawati wal ard ma'ana masu tunanin cewa talauci zai isa mu mutane ma'ana su rasa abincin da za su yi da wani abu sai ce lam yaqra asma'ahum ban ce lam yaqri ni ce to ga mai jin larabci kuskure na lam yaqra asma'ahum bai buga kunnan su ba ضمان خالق السماوات والارض ba ضمان الله ba wato lamunin wanda ya halicci samai da kasai to wannan na faɗe shi ne saboda amana ce ta ilmi amana ta ilmi saboda in ka ga abu sai ka zo ka daidai dole in ka saurara ai yanzu in muka sauka daga nan ya kamata in saurara saboda akwai abin da tana yiwa wajen bayani ko gaugawa kwakwalwa bata hankalta ba to a matsayin shi na amana ta ilimi dole a yi bayanin sa kenan ba ka ɗaukar girman ka cikin abin ya kai lahira za a haɗu a ce to ka ce kaza kuma ka gano kuskure da kuma baka yi bayani ba in ka tsira mu nan ma duniya to lahira kana tsira gaban Allah ba za ka tsira ba to Allah ya muna mai kyau to alaji sai mu tashi akan na goma sha ɗaya mun ɗauko siyasoshin duniya mun shigo cikin siyasa ta fir'auna ta ƙarshe sai lokaci muna halin sa mun faɗi siyasa guda uku waɗanda Qur'ani ya kawo don ba su kaɗai bane Allah ya ce inna fir'auna ala fil ard fir'auna yayi babakere a bayan ƙasa mun yi bayanin babakerin shi da irin nau'uka da irin yadda ake raddi ga masu yin irin wannan diktaci waje ala ahlaha shi'an ya mai da mutanen shi kungiya kungiya jama'a jama'a ya karkasa su mun yi bayanin wannan yuzabbihu abna'ahum mun ka kawo cewa yana yanka ƴaƴan su maza saboda mun faɗi dalilai da kuma irin ijtihadin da malamai suka kawo da irin kuma yadda muke ganin wannan ijtihadin gaskiya zai isa amma irin yadda alqur'ani yayi bayani na cewa shekara 40 fiye da 40 ya fi mutum 1012 kuma ba haka ba to anan sai muka ɗauko zancen har ya kai mu ga zancen zancen yawa da irin yadda tura suke zancen dividend demographic da abin da ya kama da haka da asalin wannan magana har mun ka ɗauko zancen shawa da irin yadda waɗansu suka ƙetare suka ce shawa a riƙe ta kada a yi aure wasu suka ce a sake ta kamar abin da mazhabobin da suke yaduwa a turai har muka kawo asalin irin waɗannan tunani wanda kuma abin har yayi nisa a yanzu har ya yi nisa a yanzu har ya kai inda yanzu wato a cikin addinin kiristanci yanzu catholic ka san mazhaba da kiristanci manya a duniya guda uku ne akwai protestant akwai catholic an gane ko protestant su da ake cima evangelic su kuma catholic catholic ake kira su akwai cock na kasar egypt to su catholic su ne suke kasar abin da italy an gane ko to yanzu suna 'yan rikau su kuma 'yan eh, protestant suna 'yan kawo canji to su 'yan kawo canjin na su dama mafi yawanci ba su irin ingila da kasar america su suke ɗaukar wannan yanzu kaga har sun yi nisa su dama ba a lissafin su kiristanci to amma yanzu 'yan katolik din ma da ake ganin su ne wani abu yanzu matsala ta faru gare su har sun zo sun halatta namiji ya aure namiji mace ta aure mace wanda za mu zo cikin waɗansu ya so shi bayanin komi a sababin irin wannan ina ya kawo irin wannan to wannan za mu bar shi saboda abin da to addini har suna kiran su yanzu wai waɗanda su namiji in ya aure namiji mace ta aure mace wai kamar wani abu da wanda ma'ana ma ana kiran su the children of god les enfants de dieu sun zama to kamar ma mutane ne na Allah kato shi armi kato har ma yan jarida suke yin kamar commentaire ya cikin bible ana cewa waɗanda sun kai irin wannan abu Allah ya musu ruwan wuta kuma yanzu a zo a halattar da wannan abin na fata an fahimci ni to a cikin qadiyya kuma wato ta abin da ya shafi shawa din nan turawa suna yawan yi muna nuna kamar mutum ya auri mace ɗaya ko he da ɗaya kamar biyu ko uku ko hudu wani abu da wanda yake nau'i ne na shawa na dabbanci to ina son musulmi su yi hattara lalle alkur'ani ya yi umarni da auren daya biyu uku hudu kuma Allah subhanahu wa ta'ala cikin alkur'ani ya nuna zai halicci mutane masu yawa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha sai ce wa bassa minhuma rijalan kathiran Allah ya yada mazaje da dama ta fuskar annabi Adamu da Hawwa'u sai ce wani sa'an da mata to mata bai ce wani sa'an kathirat ba sai malamai sun kace to su ma lisa'an inda za a kaddara kathiratun masu yawa to mi addalili saboda hadisi na Anas wanda yazo cikin sahihul akhraj Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake nuna cewa yana daga cikin alamomin tashin alkiyama wato yaqillar rijal maza za su yi karamci za su yi kadan wa yaksuran nisa mata za su yi yawa sai ya ce hatta ya kuna li hamsin na mura'atan qayyimuhun na rajulun wahid sai ya kai inda mace hamsin namiji guda na zai kula da su ba wai zai auren su ba zai kula da su kaga wannan ya nuna ba mace alamomi ne sai an kai inda mace hamsin namiji guda ne ke kula da su to in mutum ma bai yarda da wannan ba kasan nasu wani bi kai da kai imani da abu kai da kake imani shi to sai mu kuma abin da suke ce ma alwaqa la reality yanzu in ka dibi alƙalumma na turawa suna nuna mata sun kai miliyar biyu muna da kamar mutum 7 miliyar de voisin kamar da suke cewa RFI kana jin suna wani emission 7 miliyar de voisin mata sun kai miliyar biyu da wani abu su kadai su kadai maza kuma su ne miliyar biyu to kaga tun daga nan mata sun lumka maza so nawa so biyar ashe hikima Allah da Allah ya ce namiji ya aure da mace daya akwai dalilin da ya sa haka shi yasa za ga kasar indiya mata ne ke kai ma maza sadaki daga baccin duniya yanzu kasar eritrea za a sa doka ko ka ki ko ka so sai ka aure mace da ɗaya sai ka aure uku ko hudu saboda matan sun yawa idan za a kai su ka eritrea kaga zina ce za a koma kenan in dai ba a yi auren ba to sannan kuma abin da kamata mu gane karkashin wannan cewa idan mata suka yi yawa al'amari ne wanda haka Allah subhanahu wataala ya kaddara to sai an nemo solution
yadda za su samu yawa ko zina ko kuma aure cikin biyu dole dole dole cikin su sai an yi guda to kaga waɗannan abubuwan abubuwa ne waɗanda duniya kowa ya shaida ga sunan suna afkuwa kuma yau ko makarantun mu in ka tayi dibe kasashen mu tayi makarantu in ka zo makarantu na addini da na boko sai ka iske mata sun limka maza yawa sau nawa abu ne wanda reality ma tana tabbatar da shi to kinan kaga abu ne wanda cewa dole kaga lokacin da kiristanci addini wanda bai da kai mace fiye da ɗaya ba da suka shigo afirka lokacin mulkin mallaka sai suka iske ɗan afirka kamar masu wadata daga cikinsu da sarakai mutum da mace hamsin sai aka ce musu kada ku ce musu cikin addinin kiristanci an hana a yi mace fiye da ɗaya don idan kuka gaya musu haka nan ba za su shiga ba sai aka ce to a yi exception ta afirka cewa kada a ce musu ba auren mace da daya shi yasa sai aka bar su mai hawa ta ta hamsin shi ta hamsin da ya shiga kiristanci ka gani wata teknik to yanzu kuma da ture ta lalace ta ce namiji aure mace na katu shi aure katu zuka ce a kai a ta yi namiji shi kenan a ta yi haka nan ka gani ko to shi yasa irin waɗanda abubuwa yana da kyau al'ummomin su karance su san ina ne aka dosa addini ya kamata ya zama yana da alƙibla bai dace a ce ga dokar shi ba kuma yau an zo an canza ta an ɗauke ta an sa wata doka a'a a tsaya ba abin da nasu ya ce to amma kuma a ce a'a yan an zo wani wuri a iske mutum da mace hamsin a'a a bar shi ka a ce bar arba'in da tara saboda a samu ya shiga nan kuma yanzu turawa da sun kai kari sun kace namiji a namiji mace ta arme mace yanzu kuma karshe kuma a zo a ce musu les enfants de dieu the children of god kaga al'amari yayi muni kwarai da gaskiya nuna wannan addinin akwai karkata cikin shi akwai karkata cikin shi wanda cikin siyasoshin da zamu zo akwai bayanan da zamu yi akan shi to wannan kenan to sai a karshe kafin in shiga cikin siyasa ta gaba kafin in shiga siyasa cikin gaba turawa kullum suna nuna mana mutane ne masu sha'awa suna zargin mu da wannan kamar mu
dabbobi muke to irin wannan abubuwa ya kamata mu sanya za mu mai da musu raddi a turai mace guda za ka yi amma kana iya yin matres 40 karuwa 40 to wanne ne dabba da wanda ya tsaya da mata ɗai biyu ko uku ko hudu da wanda yake da matres he da hamsin wane ne dabba mai bin shawa dai ɗai kenan abu na biyu da wanda ya auri mace ɗaya biyu uku hudu da wanda ya kwanta mace ta kwanta da mace ko ƙato ya kwanta da ƙato cikinsu wane ne adda dabbancin shawa ya kamata mu fahimci wannan da wanda ya zauna da mace da wanda ya halatta kare shi armi mace ya zauna tare da ita wanne ne dabba da wanda ya auri mace ɗai ko biyu ko uku ko hudu da wanda ya auri rubu saboda yanzu sun yi mata rubu maza an yi musu mata rubu mata su ma an yi musu kuma an yi al'aura ta namiji an yi al'aura ta mace wadda ake kwanciya da ita mace ta yi buranshen ta ga kuran ta zo ta yi lalata shi ko namiji ya zo ya buranshen al'auran mace ya lalata da ita ko ko a sai rubu wadda suke sai suwa to kai yanzu mutumin da ya bar dan adam ya tahiya tara da rubu rubu cikinsu wanne ne addabba game da shawa kuma ka rungumi robo alaji mutum ya ta yi rungumi robo bature shi haɗa wayoyi ya kankame shi kankame shi baka ka ta haka mutum ta shi rungumi wayoyi kuran gudu ne aka jama'a alaji mutum shi tuɓe zir haihuwa uwa ta yi ko mace ta tuɓe zir haihuwa uwa ta rungumi na'ura alaji in robo ya ta samu matsala ta mace ba sai ya mutu ba ko in ta ko ko in yayi mas tun da sama har kasa dan adam shi mas ko alhaji in ba da batu ya ɗauki ɗan afirka sakari ba a yau na'ura a sa mata wayoyi ka ɗauki al'aura ka tura cikin kuran kuran mutum shi ɗauki al'aura ta shi watsa cikin wayoyi haba alai ai kasu nan wani malami yana yana yana kano yake ya ce an gaice shi can inda shugaban kasa ke na najeriya can abuja abuja wani gida ya ce da ya zo ya ce ya ce na ban ɗaki ma ya ce yake ba da bayani sanyi ne a gare ya ce in ka ƙare kamar tsugunni wai wani abu ne ga zakwa ya ce ni zan sa wani abu ya ci ya farke na ai bala'i na abin da aka wa gudu da wuta shi ka aiki da wuta shi in yayi explosive da ƙasa na ta tasowa an kare da kai an kare da kai alaji ina ina wanda sun cinka ne bai da waɗannan abubuwa na'am eh to don haka su barce mu da dabbobi ai dabbanci gashi nan wajen su na'am kato shi armi kato mace ta aure mace kuma a to Africa SOS gidajen marayu a dauke mu da iya musulmi a bai da mu da su kafirai ina ina yau shi to ku kun ce mu rage aihuwa kuma ku namiji ya aure namiji mace ta aure mace kun to kun dauke diyan mu kun te kun maida su kristoci ko kun maida su yahudawa ko kun maida su akan wani addini namuna ku bar muna abin wannan duka kaman alga ta malam yana magana ne akan siyasun duniya yana magana kan siyasun duniya saboda mi sauyin a to an ce bai dace ka aiho ba yawa bai dace ba dividend demographic kamar jinsu dinkin duniya ce take magana kan shi yana da alaka da me yasa muke yin yawa me yasa su ba su yawa ya za a yi a rage mu ya za a yi a tsaida muna yawan mu kamar yawan ne ba a bukatar ba a bukatar yawan mu saboda a makon nan ka kawo inda kake cewa idan mutane suka yawa za su sumbule za su sumbule ai shi yasa suka faɗi hanyoyi na farko a wayar ma mutane kai a sai musu a sai a kawo musu condom na in da ka tara da mace ba za ka ɗauki ciwo ba kuma ba za ta ɗauki ciki ba kaga zina an halartar da ita kai ta wata hanya sannan kuma ta hanyoyin da sun ce za a rage mu ya kamata a rinka zuba muna cikin abincin da ake kawo muna tunda wanda suke ci da wanda suke buga muna ba ɗaya bane za a rinka zuba ba guda bane za a rinka zuba gubobi waɗanda ba kowa ke iya ganin su ba tunda bamu da manyan manyan laboratoire sai sun kare da mu akwai batu da littafi wanda yake karantawa yan uwa masu aiki da internet sun ga wannan sannan sun faɗi cewa har cikin ruwan mu za su rinka sa shi ko da ba a ganin shi kaɗan kaɗan waɗanda za mu sha tana yawa waɗanda za su zo wajen su ko abin da ya kamata haka sannan suka ce za su bi hanyoyin da za su rage mu shine su karya tattalin arzikinmu yadda mutum shi na son shi ba mata ta ciki a bayan tsoron bai da abin da zai ɗaukar nauyin iyalansa shi yasa mutanen birni yanzu sun riga sun shiga cikin wani yanayi wanda kowa na tsoron ɗa saboda yana tunanin yadda zai ɗaukar nauyin shi har sai ya kai kashi sun faɗi wannan abin ne kunno a cikin a cikin kasashe daban-daban mara yawa sannan sun faɗa daga ciki za su yi yadda za su yi su kirkiro yadda za a cewa ka tsaya ga ɗa biyu ko uku shi kenan a rayuwarka sannan sun faɗa daga cikin hanyoyin da za a bi bayan ba mata magani da abin da ya kamata haka za a kirkiro yaƙe-yaƙe wanda za su rinka kashe dubban mutane waɗanda kuma babu abin da za a yi da haka wannan plan ne shiryayye ne rubuce yake sannan kuma akwai baturin da ma karanta wani littafi da muna da dama ma da zamu samu yan uwashi su ji abin da shi baturin ya faɗa da an ka fassara ba ƙarya muka yi musu ba Allah ya kyauta
na'am nan ku yanzu in na fahimci wannan shine tsari na siyasun duniya shi kuma tsari na ubangiji ba haka yake ba haka yake ba shi ai su da kansu sun kace dan adam shina da droit d'existence su da kansu wannan karatu na wanda in mun samu lokaci ana yin shi haƙoƙi kana da droit d'existence to me yasa aka yi makamai ana kashe mu dan adam yana da durwa ta mi ta independence ya zamanto shi ke zaɓa abin da shi ke so mi ya samu ba a barin mu mu zaɓi tsarin kuɗin da muke so da tsarin siyasa da muke so da abin da muke so mu yi a rayuwarmu dan adam yana da durwa sun ka ce de l'education mi yasa kasashen mu ba mu iya ɗaukar nauyin mu sai an taimaka muna dan adam yana da izini ya zaɓi jagoran da yake so ya aka yi ba mu da kuɗin da za mu ɗaukar nauyin zaɓen mu sai an taimaka muna da kuɗin zaɓe ya aka yi haka saboda kenan a kawo muna masu gibi sannan kuma a ce an zuba muna kuɗi don a tsara yadda za mu tsarin shugabannin nan mu a yi muna tasiri duk waɗanda abubuwa su suka tsara su kuma su suke karece karecen su Allah ya kyauta aniyar bi to alaji yanzu mu aji waɗannan siyasoshin na fir'auna mun ɗan taɓa na fir'auna yanzu sai mu shiga cikin siyasa ta gaba daga cikin siyasoshin duniya ko strategy don ana kiransu strategy strategy wato shine akwai abin da ake kira siyasatu saitarati alal jamhur an gane ko wato strategy ce da ake kira an gane ko wato contrôler la, la foule nah.
ya ake foule in an ce foule da faransanci da f ne da o da e da l da e ba wancan foule ba mai p wanda yake na kaza ka san kawo ne zo ya zaburo muna ko ba ko ba haka aruwa to suna kiran shi crowd da english crowd c r w o d shine crowd foule an nagale to wato uh, crowd control ya za ka yi ka yi sai tsara ka mallaki mutane ya za a yi a mallaki mutane to mun taɓa hudun cewa za mu yi bayanin wannan in ana son a yi mallaki mutane akwai abubuwa guda biyar da mun ce uku to biyun suna bayansu su ne ake mallaka duk al'umma ta duniya shi yasa 'yan kaɗan 'yan tsiraru idan suka mallaki waɗanda za su mallaki al'umma premier ma firstly da english shine abu na farko a mallake dukiya
dukiya economy duk wanda tattalin arziki yake ga hannun shi shi ke da ta cewa saboda yanzu me yasa kasar faransa ba ta son mutane kasar afirka kasashen afirka su fita daga ita ke buga musu kuɗi ɗauki misali tun daga matakka yau in matakka kai ke ɗaukan nauyin gidanka kake ba da komai kai ke zaka faɗa a ji ka kake faɗa amma idan ya zamanto ita ke ɗaukan nauyinka sai dai kai shiru kana da magana tun daga gida kana iya fahimtar wannan to wannan idan ana son a mallaki jama'a kenan sai ya zama dukiya ba ga hannun da yawan mutane take ba shi ko wanda bai da kuɗi bai da decision shi yasa kenan duk shugaban da za a yi a Afirka daga cikin hanyoyin da suke bi su mallake mu suke buga masa kuɗi idan ya ce zai kauce musu to ba za a buga ma kuɗin ba kuma ba za a baka kuɗin ba sai mun ga yadda za a yi kai ma ma'aikata biya su ko jami'an tsaro in babu biya kowa kace suna yi gaba da kai shi kuma siyasun an ɗauki siyasar duniya to kowane lokaci mu abinda muka fake da shi in ka ɗauki ƙasashen da suke na duniya ne mara ƙarfi kullum dai rishin ƙarfi babu ƙarfi ne ta yaya mutum zai yi a ce wala Allah ya kai ga irin ga matakin da kake magana dole na a'a su abinda ba sa so a yi maganar ya za a yi mu buga maka mu kuɗi saboda da mun buga maka mu kuɗi mun sulɓuce ba su iya kontrolen arzikin mu su san ko nimero nawa akwai yanzu su ka buga kuɗi sun tun ranar da sun ka fara buga kuɗi har yau sun san nawa sun ka buga ko wace shekara an san adadin kuɗin da an ka buga an san kuɗin daga surkule an san kuɗin daga shiga banki inda ma kuke ba su wahala saboda kuna da marché noir black market wani lokaci kuɗin suna circulate ta yadda ba sa tsammani shi yasa suka ce sun kasa controle controlling ku ta fuska kuna da black market kana fahimta ta to wannan ke shi yasa ba sa son ai magana wannan saboda da kun fara buga muku kuɗi za ku iya ɗaukar nauyin tsaron ku za ku iya biyan ma'aikatan ku za ku iya ɗaukar nauyin tattalin iliminku wanda kuma da wannan ya samu kenan za ku kama hanyar cigaba. independence monetaire ba sa magana wannan shi yasa saboda wannan abu na farko kenan abu na biyu sai ka mallaki tsaro security in kana son ka mallaki mutane bayan ka mallaki dukiya to ka mallaki tsaro shi yasa kake ganin afirka babban ministarkin da ake ba muhimmanci ta farko ita ce ministar ta wato kuɗi saboda duk abin da zai shigo yana ga hannu wa za a ba wa za a hana ma domin kuɗi suna baka damar ka yi abin da kake so ka taro jama'ar da kake so ka sai makaman da kake so ka yi wani abu tanke babu kuɗin abin ba zai yi ba shi yasa sai abin wannan shi yasa ake jelen kont saboda in an kai haka na an daskare maka aikinka na'am an tsayar da aikinka to abu na biyu sai security tsaro la security idan tsaro na ga hannun 'yan kaɗan kenan suna za su kontrolen ku tun da mitun da makami zai iya kontrolen mutane da dama minister de la defense kenan tunda mutum ɗaya sai ka gani yana da ɗan abu kaɗan ba ya to abu na uku kuma sai su ya gatul uqul a san yadda za a yi a riƙe hankulan mutane shine minister ta OA kwarai ko shine minister ta kafafen yada labarai a rike hankali saboda in an rike hankalinku wannan ta yaya za a yi a samu hankalinku shine labarai a yada abin da ake so minister de la communication abin da suka ga dama shi za su faɗa wanda ga gyara su to ta nan za a saitin hankalin mutane sai ya zamanto abin da ake so ne suke ji shi yasa za ka ga wani lokaci za ka ga wani lokaci abinda masu hannu da shuni suke so shi za a yada abinda ba sa so ba za a yada shi ba kenan sai zama to hankali mutane bisa ga wannan tsari yake shi yasa kasashen da suka yi ma afirka mulkin mallaka da suka fahimci cewa akwai matsala suna son su tsara hankalin 'yan afirka sai suka ɗauki wata hanya yanzu kaga bbc tana yada labarai na hausa fiye da shekara hamsin Amerika tana yada labarai na Hausa shekaru aru-aru. Mm. Faransa ta shigo ciki tana yada labarai da yaren Hausa. Mm. China yanzu tana yada labarai na Hausa. Mm. Iran tana yada labarai na Hausa. Alman Jamus tana yada labarai da yaren Hausa. to waɗannan ƙasashen ai su babu hausawa cikinsu
siyasun duniya to amma ya za su yi su yi saitin hankalinku sai suka ɗauki wannan hanya ta yadda za a yi a riƙe a rinka yaɗa muku labarai ta nan za a saka abin da ake so wanda ake so to shine control kenan a rike kuɗi duk wanda ya rike kuɗi a hannunsa ya rike tsaro a hannunsa ya rike communication a hannunsa kafafen yada labarai to shi kenan shi an rike da al'umma shi yasa yahudawa duk duniya abinda suke kokarin su rike a duniya waɗanda abubuwa ne guda uku yahudawa in ka ta yanzu america babban kamfanin da ke buga kuɗi suke jagorantarsa na dola kenan kaga kudin america a hannunsu suke tsaro a hannunsu yake saboda wanda ya ba america damar ta kirkiro makamin nukiliya ba yahudi na einstein ba yahudi na kasa yana a kasar almai da ya je italy ya fara kashin yahudawa ya gudu da yadda ya can ya shi ya ba su wannan teori ta yadda za a yi a kirkira makamin nukiliya shi yasa kuma yanzu pentagon ana ganin waɗanda ke tasiri a cikinta yahudawa ne shi yasa da kaga mutum da tsinin hanci a pentagon ba yahudi na surukin donald trump ba yahudi na wanda ya kashe kennedy shugaban ƙasar amurka ba yahudi na to cnn tasu ci ita ce babban kamfani na yada labarai na duniya kenan kuɗi sun shiga hannunka tsaro ya shiga hannunka kafafen yada labarai sun shiga hannunka duniya tana ga hannunka tana ga hannun mutum wannan shi wannan shi ne tsarin yawa shi yasa su turawa waɗanga da suke sun kai muna mulkin mallaka kuɗin mu suke buga muna tsaron mu suke faɗa muna yadda muke tsaro kana fahimta ta kuma kafafen yada labarai yau musamman intellectual suna iya ƙaryata Qur'ani ba su ƙaryata RFI ba Radio France International in ta kwaɗi magana wallahi sai su karyata ƙur'ani wallahi ba su karyata rfi ba kenan da su ne za su kontrolin hankalinsu marmako a'a ita rfi ba mu ce duk abin da ta kwaɗi ƙarya ba ne muna da hankali mu tsaya mu duba abin da ta eh a shi da an ce rfi ta kwaɗi an ƙari an ƙari sai yanzu na mini wani ministar na malili shi na cewa rfi ba ta da credibility ni ce to ƙarya ta ƙari kenan dan afirka ya fara halkawa mun fahimci wannan to na hudu sai yare yaren da za a karantar da kai shina daga cikin hanyoyin da ake bi a mallaki al'umma mai yawa yare ya zamanto ga yaren mutanen da kake yi to wannan yaren sai an sama gobe cikin shi in baka yi hankali ba don baka iya cikin wanda ya koya ma wannan yare kuma ka dauki wannan yaren da muhimmanci na biyar alaji sai tsarin karantar suwa ba laihi bane a karanta mat ko da angale ko da faransai ko da wani yare amma kada mu dauki cewa faransai shine mat mat daban faransai daban don ana yin mat da angale da faransai ana yin ta da shinuwanci ana yin tarkona ana ce ku da harshe to amma sai muka dauki a faransanci shine mat din shine ilimin tsarin kuma karantarwar nasu ne mu ba mu iya cire wani abu mu gyara in ba yanzu ba da an kaɗan fara samun waɗansu abubuwa ana canzawa sai ka samu labarin bule shanuwar amma baka san gwarzayen afirka ba da na ƙasar ko waɗanda sun kai aiki sai ka san muna da gwarzaye a ina muna da gwarzaye Afirka yanzu in ka tambaye wani sai ku ture ba sun sai ku ture ba kwamin kurma bai san kwamin kurma ba da kokarin da ya kawo ko wanda ba musulmi ba Patrick Lumumba bai sani ba wane ne Patrick Lumumba shina da shina hayaniya menene waɗanda sun kai fafutuka da yan mulkin mallaka kuma ya aka kwashi su samu riture waye san su daga cikin abin da suna nan mutane masu yawa gwarzaye afirka ya kamata a ce ana yin bincike kansu da irin hanyoyin da sun kabe a ga irin yadda suka yi kokarin afirka ta ci gaba da irin kalubalen da suka ci karo da shi da irin yadda su nelson mandela wani irin kokari suka kawo don afirka ta ci gaba a cikin tsari na siyasun duniya ko musamman tunda muna magana ne akan ga yadda addini ya shimfiɗa ga yadda labarin duniya yake ga kuma yadda duniya take take juya siyasar yadda ake saboda abu ne na duniya ya za a yi tsari na siyasar duniya da kuma tsari na irin yadda shi Allah ya tsara siyasa a wurin wurin dan adam wanda ka ba da labari irin annaba ga da suka tsari siyasar su ga da wanda ba annaba ba waɗanda da irin nasu tsari irin nasu fir'auna da sauransu ta ya za a samu mafita irin irin wani a waɗanga abubuwan da muka faɗi guda biyar cikinsu ne ai za a nemo mafita cikinsu za a nemo mafita na ba da misalin waɗansu mutane wanda ba musulmi ba a shi musulunci cewa ya ka zaɓi abu na ƙwarai ko da daga kafiri shiki haka musulunci eh yanzu misali waɗanda sun kai al'um yanzu indiya waɗanda sun kai tsaye ta kubuta irin su mahattima hanga wanga da ya muna irin gidan nan da muka kin kawo shi nan mahatta gandhi eh mahatta gandhi nan to ai ba musulmi na ba amma ya kokari ya yaki turawa don kasashe ta ci gaba to ya wata an bi hanyoyi na sun kabi cana mawo ya yi tsaye shi yaki waɗannan ya tsaya kafar ta kafu ina na misali na ƙwarshi wanda bai saba addini ba mu yi aiki da shi ya ya za mu yi mu zamanto muke buga maka mu kuɗaɗe ya za mu yi mu zamanto tsaronmu ba a yi muna katsalandon a cikin shi ana watsa muna makamai ana karkashe mu ba mu iya rike kasashenmu ya kamata mu neman fita ya za a yi ya kasance mu gane cewa ilimi daban yare daban ya za a yi ilimin mu ya kai mu ga kere-kere ba kullum mu iya tsara ka'idodi ba kawai mu iya tsara komi ba mutum ya zama to muna iya kere-kere muna da mu da su duk ba mutane muke ba me ya bambancin mu da su me ya bambancin mu da su
muna iya manya-manyan ma'ilmantan da a can suna aiki su ko da suke yin aiki su ko ne a matsar su cikin laboratuwar na turai da na amerika da na kanada da na australia da na ina da na ina baki nawa a akwai na aiki a can me yasa shi aiki a can baki nawa ad darakta a manya-manyan ma'aikatu na'am wannan duka yakar hankula ne to wannan na baka shi misali ne ɗaya daga cikin saitsara ta a saitsara alal jamhur an gane ko wannan ɗaya daga cikin siyasoshin da ake bi ina fata ana fahimta na duniya yadda ake kontrolin mutane masu saboda kullum in jama'a ta bi ka ko ƙarya kaka yi sai ka ci karenka babu babbaka kafin Allah shi kama ka shi yasa kullun zaka ga mugga sun yi son a ce da yawan jama'a na tare da su shi yasa kake ganin kullun annabawa abinda kafirai da masu kuɗi su da wasu su to ɗan kaɗan na shi yasa fir'auna da ya tashi kashe bani isra'ila da sun ka gudu yace inna haula'i la shirzimatun qalilun lokacin da ya bi su za su yawa la shirzimatun yan jama'a ce qalilun yan kadan in ji mahaukaciya ta ce kirin liqilit sai ya bi su sai ya bi su don ya hallaka su kaga yace la shirzimatun yan kadan ne ashe karewa da yan kadan ba abu ne mai wahala wannan siyasa kada su sa tsammanin ba a san da ita ba shi yasa a saitara al-jamhur da an samu an waye ma mutane kai da yawa an toya musu turanci an sa musu wannan tunani sai kaga duk wa'azin da za ka yi ko kai hutuba da an kawo yan jika goma goma sai a ce mallan duwa Allah ka bar wannan abuzancan lahirar na abani dai a tai a gona da aka cewa Allah shiga harta mun mallan wannan Allah ga furur rahimun na yanzu duk wa'azin ga da aka yi an ka yan jika goma goma galibi kai ka ganin ka wa bai tsayawa salamu alaikum to sai tsara alal jamhur kenan an riga an su kafafen yada labaran su suna da karfi sun yi mamaye duniya kahin kai wa'azi kai khutba wanda mutane za su gane abin da ake nufi su sun yada abin nan kuma suna da proverb suke cewa le mauvais parole an gane ko traverse vite an gane ko wai ma'ana munanan labarai suna saurin yaduwa an gane ko da bad news suke cewa kamar munanan ɗabi'o'in labarai na alkeri ba su to sai su amfani da wannan aisha saka ke ganin ana ta kokarin a kawo canjin sai an kashe shugaban ƙasa na afirka ko na ƙasashen larabawa irin su malik faisal irin waɗanda da an kai taimaka kudi ta ana kashewa ko ko sai an sauke su daga mulki sai a gane ɓanna ce aka yi saboda mi saboda suke da kafafen yaɗa labaran da suke yaɗa nuna wani muguna yanzu kadafi ya shekara 42 na mulkin libya an zo an ce diktatar ya yi kaza ya yi kaza da mutanen da an ka kashe zamanin gaddafi da mutanen da faransa ta zo ta yi jagoranci an ka ce ta kashe wanne ne suka fi yawa shin gaddafi ne ke son libya ko ko sarkozy ne ke son libya kana gani irin yadda suke wasa da hankulan mutane yanzu yan libi cikin hannun suke cike da halin da gaddafi yake yin rike su wanne ne ya fi to kaga saboda kafafen ya an ce ku je ku ɗauki makami kabila guda ta taka mulki mutum gudana zai mai da abin sarauta in ba ya mai da abin na gidansu zai na kabila ta yi to in duk haka nan na da ƙasar ta ƙone mutum guda ya ci gaba da mulki da ku ƙone ƙasar kowa shi rasa wanne ne fi sauƙi gare ku kenan gara a bar mutum ya tafi shin canji ba Allah ne ke kawo canji ba ba a bi a hankali sai an ta an yi fitina an yi yaƙi yaƙi to yanzu kasar ta ruguje kudin kasar da ya aje a kasashen bankunan turai sun ruguje ya ba da kwangila ta gina kasar libya shekara hamsin za a yi ana ginawa ina kudin sun bace projen da ya dauko na tsare-tsare sun ruguje waɗanda irin mutane muke Allah ga ta malam ina ganin siyasun duniya suna tasiri a kwarai da gaske ai shi na muka son mutane su fahimci ina na aka dosa in baka san makiyinka ba sai shi nuna masoyinka na sai ya halaka ka sannan da wuce baka sannan ka gane makiyinka na to ai an ji barna abu na gaba alaji daga cikin siyasoshi ya kamata mu dan kara bayan a saitara alal jamhur dan mu samu an gane kuma dan kara saboda lokacin mu saura kamar da minti 17 kamar nake gani so dan yi hankuri eh da minti 43 gare mu so dan yi hakuri sai mu dan kara ka ko da kake latti da minti 49 eh to a wai kamar lokacin da muka fara ni nake lissafi eh sai akwai siyasa ta biyu abinda ake kira siyasatu wato at-tahaluf siyasatu at-tahaluf at-tahaluf daga alhalifu ne daga larabci kulla kawance kulla kawance shine suke kira alliance da english la coalition la coalition wannan strategy ta coalition a duniya akwai ta bari in dan bada misalai america kasa ce sunanta United States of America asalin United shine abin da ya haɗu ini Etats Unis de l'Amérique an yi mulkin basa an yi yakin basasa a can sun kaga abin bayyi ba an yi kashe-kashe a can suka ga abin bayyi ba sai suka haɗa ƙasar sai sun ka united da sun ka haɗu yanzu sun zan pisons mondial shi yasa ba sa son wani haɗa united states states turai suna cikin rigima da sun ka ga abu yaƙiya sai sun kai union european
don su samu sun ka samu yanzu ma da sun ka ga bala'i ya tun karo su putin ya fara darka ka su har kasashen da ba ciki ba ana ta kokarin a kawo su su shiga ciki union sun kai to ga union na kasashen amerika na jihohin amerika ga union european rasha kasa ce puissance mondial amma suka yi kokari suka ruguza wannan union kin ta shiga cikin bala'i sai yanzu na ta farfado bayan Allah ya kawo musu Putin gashi dan yanzu ya fara nuna karfin su yana son sai kasar ta komo union shi yasa babban abin da suke yakar wasu mutane shine su yi coalition idan kuka haɗe kanku a hankali ma inda aikin da mutum goma sun kai bai zama aikin da mutum guda ya yi to tun da su su to kuma haukata ne su su yi nasu union su yi union su yi union a'a yanzu ba mun ce yanzu wani an kace kasashen larabawa ai larabawa suna suna kokarin su union amma gashi nan bai yi saboda union kin su wani na goyon bayan america wanda an ce majalisar dinkin duniya an rarraba afirka ana son a yi union da an tahi wani ya bi goyon bayan faransa wani to kai ba ka kai wani iri na kai kai ba da adam bane kenan kai babu kama tunda existence kinka tare da wani na kake francophonie commonwealth an rarraba ku a ku ba ku yi magana da sunan kasancewa ku yan afirka to shi yasa union african kin na akwai matsala cikin shi shi yasa gaddafi da suka ga zai yi shi ya kama hanyar union african kin nan yayi suka kashe shi saboda abubuwa guda uku ya kama zuwa guda hudu waɗanda da an yi su union african da izinin Allah zai iya yiwa da sun ka gane da gaskiya suka tashi da shi union african na farko kasa addis abeba aka yi shi bai kai labari ba saboda wasu kasashe ba su tahi ba na ɗai kenan na biyu da gaddafi ya zo ya fahimci union african bai yi sai an yi an tattauna akwai abubuwa guda hudu da ake uku ake bukata na farko bankin da ke bai ba da bashi a kasashe fme kin nan an gane ko fund monetaire international yana daga cikin abin da ke hana kasashen afirka ci gaba a baku bashi mai ruwa don a ci gaba ɗiba arzikin ku shekaru a ruwa to wannan matakin da suka ɗauka sai gaddafi ya ɗauki cewa abin da ya kamata a yi shine a yi ƙoƙari a yi banki a yi banki to sai ya ce zai yin banki na ba da lamuni na ƙasashen afirka a ƙasar gabon shekara hamsin za ka je in ka ci bashi sannan ka biya kuma babu ruwa babu ruwa babu ruwa ma'ana ba za ka ƙara komi ba ba shi ne wanda bai da ruwa don mutane su fahimci abin da ke na'am to wannan abu na farko kenan abu na biyu wanda za a yi shine za a yi hanyoyi hanyoyi hanyoyi zai yi kowace capital ko mu ce headquarter ta Africa da wata wace da wata headquarter ta Africa za a yi mata hanya saboda abin da ke hana tattalin arzikin Africa ya ci gaba shine manya-manyan hanyoyi da babu to hanya mai kai kawo.
Eh sifiri sai ya yi tsada abinci ya yi tsada sai ya ce to za a yi kowace capital wadda ke da bukatar hanya zuwa wata capital ko mu ce headquarter zuwa a Afirka gaba ɗaya shi zai yi ta.
Shi zai yi.
Yanzu an fara an fara an gane ko an yi kilomita bakwai daga Tripoli za a yi hanya sai ta kawo cikin yamai don tsakanin Tripoli da yamai akwai iyakoki.
Akwai.
ko ba haka ba to yace zai yi hanya tun daga Tripoli babban birnin kasar Libya sai ya kawo ta ne ya mai kyauta na'am an fara wannan hanya da kilomita bakwai wannan yakin ya tashi 7 kilometer 7 kilometer abu na uku wanda ke sawa Union African bai yi shine cewa akwai tsadar waya yace to za a yin satellite an gane ko tarwaron dan adam wanda duk Afirka inda za ka yi waya ba zai wuce ka bada dala biyar ba kenan turawa sun fahimci ta fuskar kafafen abin da ya shafi kafar sadarwa ya kari da su tattalin arziki zai bada bashi wanda bai da ruwa dama abin da ke san shugaban da kasashen afirka na tsoro kuɗi in babu kuɗi na biyan ma'aikata kana cikin bala'i to sannan kuma hanyoyi ba sa taimaka yace to zai yi wannan sannan ya gano ruwa waɗanda a ƙarƙashin ƙasa a ƙasarsa wanda zai iya shayar da ƙasa fiye da kasashen da ke kewaye da shi kuma wannan sahara ta libi za a iya noma cikin ta wanda za a gyara waɗannan ruwan har ya ɗauko aikin kaso biyar na har ya yi kashi uku sun ka fahimci za a iya samun abinci a afirka suka ce a ƙari da shi
ma'ana nan harkar a haɗa kai ya yi banki yawwa an kai banki an kai banki za a yi hanyoyi hanyoyi cikin afirka sannan za a sauƙaƙa abin sadarwa sadarwa da wanga ya samu union african da yan afirka sun samu saduda sai suka ce a ƙari da shi to shi yasa wannan union african kin suke kokarin sai sun yi mi sai sun kare da shi yana da kyau mutane su fahimci wannan to sannan kuma daga cikin abin da ya kamata mutane su fahimta game da wannan tahiya game da gaddafi shine cewa idan wannan union african ya samu to kenan afirka za ta ɗaukan matsayin kanta a majalisar ɗinkin duniya kenan faransa shi yasa faransa take goyon bayan a ƙari da gaddafi amerika take goyon bayan a ƙari da gaddafi ingila take goyon bayan a ƙari da gaddafi domin yin union african ƙarewa da francophony ne ƙarewa da commonwealth ne shi ko wannan shi ne babban bala'in da busu yadda da shi za a samu kujerar za a samu kujerar naci gare mu veto in ko mun ka samu veto kenan ƙarya ta ƙari wannan shi na daga cikin manya-manyan dalilan gashi gaddafi wanda kuma na faɗa cewa yanzu matatan ruwa da an ka gano a duniya wadda ta ma ta gaddafi don ta gaddafi da ita ce ta farko a duniya a Nijar yanzu an ka gano ta za ta iya shayar da duniya ruwa o potable fiye da shekara 200 tana nan tsakanin maraɗi da zandar a tsakanin maraɗi zandar bari in washi ka sani ko ina kai sati mai zakuwa lahiya kake wallahi wallahi bari a faɗe ta to kaji wato wannan ruwa o wanga kwarai da gaske na sha kwarai da gaske wanda zai shayar da duniya ruwa shekara 200 wanda ya fi na libya girma to a nan ƙasar nijar yake don haka mutane su shiga taitayinsu reserve na mai na duniya wanda ya fi na ko'ina a duniya masana masu bincike sun gano cewa yanzu mai duk duniya a nijar aka samu shi wanda ya fi na ko'ina yawa don haka mutane su san abin da suke ciki
ya kamata mu kula da arzikin madalla don haka a yau alaji waɗanga siyasoshin na iniyo ba sa son a yi attahaluf saboda me yasa suka yi kokarin rasha ta ruguje me yasa ba sa so iniyo african daga cikin manyan matsalolin da ke fama da shi wa ke zuba mushi kuɗi a iniyo african finance market shi lokacin kadafi bai da rai iniyo european gabiya bayan sun kashe kadafi ya zo ya ce za a yi iniyo european shi ke zubawa iniyo african yanzu daga dafi ya mutu kuma iniyo european na ga zuba kuɗi wai a haɗin kan africa eh eh alaji kana yi ka kosan wagga magana ka kosan wagga magana ba ni da faɗi ba kan wani ya zo ya rori ce a ina ne shugaban ƙasar gine konakiri alfa conde wanda an kai majin mulki shi ya faɗi ya ce financement na union african turai na ganin shi ba ni da na faɗa ba kuma ya haɗi ga duniya duk ta jiya kowa jiya kowa ya jiya ka koyo ni ya ka ne
an gane ko abu na gaba sai siyasa ta uku wadda zamu liƙewa da ita akwai abin da ake kira siyasatu taba'iyya siyasatu taba'iyya political dependency an gane ko an gane ko wato wannan political dependency ka gane ko shine dependence politique la stratégie de dependence shine kullum sai ka dogara ga wani kasan dan adam bai taba daukar da zaran kana son ka dauki decision da kanka to ka zama makiyin da yawa daga cikin mutanen da kake tare da su duk kasashen da ba su kaunarka sun ka fahimci kana son ka ɗauki decision ba su za su ɗauka maka decision ba ka shiga cikin bala'i abokanka da dama da masu gidajenka in sun ka fahimci zaka kai inda zaka girku da kanka ba za su karkata gare su ba ka zan makiyin su to shi yasa kullun suke bin ya za a yi sai mun koma bayan su kamar kullun sai dai ka zo ka rafi ga wani haka yawa to ko hanyoyin da duk za a bi yanzu ne ce maka an ta taro a kamar zai ɗaukin duniya kasashen larabawa an san waɗanga 'yan goyon bayan rasha ne an san waɗanga 'yan goyon bayan amerika ne kowane da an san wurinsa kenan kai jingina kake da wani idan ya kauce ba kai ba za ka yi labari ba ya nuna kana kana nan kenan wuri guda kasashen afirka da an tahi an san 'yan goyon bayan francophonie an san 'yan goyon bayan kaza kai in bala'i ya yi bala'i an ka ce ga gaskiya ga ƙarya tura sun kai wajen ƙarya wasu sun kai abin ga waɗancan waɗanda ba abin sun kai wajen gaskiya dan afirka wanda adda tsoro da balarabe sai ce a shi bai zaɓi kuwa ba shi Shi bai na nan nan a bai tsakiya.
nan bai nan bai Bai nan can.
shi yasa bush da zai kai ma iraki hari an san da ƙarya na babu makaman noki da duk bincike ya nuna haka da ya tashi kai mata hari an ka ce to yanzu waɗansu sun ce suna tare da amerika wasu sun ce ba su tare da amerika ya ce "Mm-mm." lokacin nan jack shi ce shi bai cikin wannan aiki bush ya ce to ba ka shiga ciki to shi kenan amma ka sani daga yanzu giyar faransa ka a kai mana ita sannan kuma in an kare ruguza ƙasar iraki ba mu ba ku kwantara ta gina ta gina gidan shi sannan ya fito ya ce no zancen a ce wannan na tare da munin tare ce ba mu yarda ba neither with us or against us
To.
ko kana tare da mu ko kuma ce contre nous ko ka zaɓi kai ɗan ba ruwana na bushe ce bai yarda ba Sai dai ka no, ɗauki guda.
no middle way no middle way babu zancen a ce kana nan ko kai dan baruwa na nan Mm-mm. ko dai ka zaɓi kana Amma na tare da fitar da mu ake.
ko ko ba ka tare da mu sannan ya hito ya yi diskur wanda nake gaya maka shugaban wata ƙasa ya ba shugaban wata sa izini saddam hussein shi a shugaban ƙasar iraki ya za a yi a ce wani shugaban ƙasa daga wata ƙasa Mm, ya ce ba shi mishi ya bar umarni.
wannan ƙasa yadda ake mu shugabannin nan ƙasashe da ba su ci gaba ba sai bush ya ce diskur ya yi ina saurare da kunnaina ya ce saddam hussein and his sons must leave iraq kwarai ku saddam hussein ka san da ingilishi ba ya buga ya ce and his sons Oh.
saddam hussein and his sons his da ingilishi kamar su his son ko su an nagare bai da bambanci his his sons da shi da 'ya'yan shi sons in an ce son an nangile son da sons kenan ya kuma plurial To.
plural ko Eh.
akwai singular singular akwai Haka, plural haka.
yace Saddam Hussein and his sons must leave Iraq leave an nangile L E A V E shine leave quitter ils sont Ya bar wurin.
ils sont obligés de quitter l'Irak haka ya faɗa sadam in an ce most a angle ka san in an ce shall ya dace you will za ka yi to amma in an ka ce most in an ce i shall kamar ya dace in yi amma an ka ce must m u s t tu es obligé de le faire to haka hito ya kwaɗi duniya ta jiya kuma wagga magana ina shaida duniya ina shaida lahira na jita da kunne na har gaban Allah Saddam Hussein and his sons must leave Iraq ta alaji kaji Shi siyasa shugaban ta kasa kan ne.
yawa ina zuwa nace shi Shugaban ƙasa ne kuma shi- ya ba shi ina shi- Eh.
zuwa shi wanga shugaban kasa Eh.
ne shi wancan Shugaban shugaban kasa ƙasa ne. Eh.
ne ya ba wanga umarni umarni ya bar kasar shi ya bar kasar shi to yanzu ci dogara kenan shi yasa in muna son mu ce za mu ɗauki izini da kanmu siyasa ta independence ka ai mu da ƙarya ba a samun independence ba ka da iya buga maka kan kuɗi ƙarya ne ba ka samun independence ba ka iya ba ƙasar ka tsaro ba ka samun independence ba ka iya ba kwakwalen 'yan ƙasar ka kariya ka faɗa musu hakikanin al'amarin abin da yake faruwa ba ka da independence ba ka bambanta ba tsakanin yare da ilimi ba ka da independence ba ka da izinin ka ɗauki wani abu a cikin ƙasar ka sai wani ya ba ka izini ya buɗe biro a cikin presidence ɗinka abin da ya ya wuce wanda bai so ya ce bai yarda da wannan ba ba ka da independence in an taimaki majalisar ɗinkin duniya kai ba ka da izinin ka yi magana da sunan kanka sai dai wani mutum ya ko ka koma ƙarƙashin wani kai kana biya ta yi babu independence ga ƙasar da ba ta iya ɗaukar nau- nauyin iliminta babu independence ga ƙasar da duk abin da za ta yi sai ta dogara ga taimakon wani kuma wannan musabbabin shi shine wato an tsayi da mutane an hana su su buga arzikinsu an hana su su ɗauki matsayin rayuwarsu kuma za mu zo mu yi bayanin menene dalilin da yasa turawa sun kajima suna cin karansu babu babbaka karkashin wannan asantin algata malam abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya sa Allah ya ba mu lada wanda muka Amin.
kuskure Allah ya gafarta mana.
amin ya rabbi sai sati mai zuwa siyasun duniya sai a zo a yi karo na goma sha biyu Allah ya sa muna da in muna cikin masu rayuwa ina Amin.
tunanin yanzu kamar karatu biyu za su sawar Walakila.
insha Allahu wannan karatun na siyasun duniya mu kai karshen shi sai ku rinka maimaita shi ga yan uwa insha Allahu rabbul alamin masu kalamu da sauraron mawalakila kun ji siyasun duniya kashi na goma sha biyu a yau kenan mun yi Na sha zama ɗai.
ɗaiɗaiɗai Na sha ɗai.
yawa na sha Eh.
ɗaya afuwan mun yi zama ɗaiɗaiɗai a wannan cibiyar har goma sha ɗaya kenan in dai karantarwa na in wayarwa na in isarwa ne in kuma ka fahimci abin ne Haka.
walƙila a cikin kashi na goma sha ɗaya ka fahimci Mm, wani gaskiya in ma baka Allah.
fahimta ba na sha biyu din mun yan Allah akwai Wala rayuwa ila- ma ƙara Sai dai akai sa akai mutum wuri shi a fahimta.
to ka san wani yan an waɗi so ɗaya zai gane wani sai biyu wani so uku amma wanda bai gane wani ko an yi so dubu tunda Bai ba gane.
abin da yake so bane ba zai gane ba Eh, wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne tunda ba abin da yake so wannan bane gaskiya ne Mm.
masu kalmar da sauraron mu siyasun duniya kenan yadda ake kama wannan leddan ana motsa duniya yadda ake so kuma ana juya yadda ake so kuma ana tafiyar da duniya yadda ake so wannan shine siyasun duniya da haka muna godiya ga yan uwa da amana arziki da suka bi mu sau da kafa a wannan fili mai tarin albarka da kuma abokan aiki wanda suke dafa mana a lokacin da muka zo muna gabatar da wannan shiri amma duk lokacin da za mu yi shiri muna cewa masu kallon mu da sauraron mu su fahimci abinda muka rubuta siyasun duniya Mm.
ba siyasa ba ce ta wuri guda ko ta ƙasa guda ko ta jiha guda ko ta gari.
A'a, Mm.
siyasu ne na duniya malam yake alaji da an kai maganar fir'auna fir'auna ba ya wuce ba To, an kai haka ne.
maganar itilar itilar ba ya wuce ba yawwa shine Dan kasan kasan dan adam wani lokaci kamar da kace in ya kiya ya kiya A'a, ga shi- fahimta ya ya san kaji, da ita abin da kaji, ya ake kaji, magana ai Allah sai ya ya kaji juya ya abin ya kaji mai bari da shi ba ba Allah su yi hankuri in hudu ta magana Na'am, na'am.
in Allah ya tashi kama mutum Na'am.
akwai lokacin da yake kama shi to ya Allah yake kama ka in an ka hudu gaskiya kace ba gaskiya bace mm, ka fahimta saboda yanzu ba ta gyara ka Mm.
to sai Allah shi ka lokacin da za ta gyara ka sai ka dawo sai ka ce gaskiya ta haka na Allah haka gani Allah yake mu yawa yanzu za a hudu wata magana wadda ta dace da Qur'ani wani tana yawa dan adawa da bata gyara shi sai ce a'a ai an taimaka ma gwamnati ana nan ana nan sai shi zo bisa ga mulki wannan magana sai ta dawo Ab- to yanzu kai da an ka taimaka ma kai da gwamnati ana nan ana nan ana hudin wata magana sai ta dace da abin da dan adawa yake so ta bata ma gwamnati da rai sai a ce a'a wanga yana ma yan adawa aiki Ranar da ta juya su ko yan adawa sun kasu sai gwamnati ce a'a ayi aiki da wannan abin wanda lokacin da shine sama yake cewa ba daidai bane aikin kwarai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi karhin shi hudin magana don ta biya ma wani bukata in kana aiki da abin da Allah ya ce ko kana cikin sauki ko kana cikin tsanani ko kaka take kai aiki da abin da Allah ya ce malami na Allah shi yasa kake ganin malamai waɗanda ba su bi Allah ba sun ka bi wani sai a gane yau in ta hau tukunji su ta hau in ta sabka ta auka ta hau amma malamin da ya ce ga abin da Allah ya ce in sh- dan nan har kiyama ta tashi in dai ayata ta Qur'ani abin da Allah ya ce wallahi ba ta canzawa ko kai a sama ko kai a ƙasa don haka ba wani ake yi ma aiki ba ko mai kuɗi ko mai mulki ko ma wani irin nau'in mulki ne ko wace jiha ko wace kabila ko wani yare Allah Al'umma.
shi ya yi kowa shi ke da kowane zamani kuma abin da ya kwaɗi ya yi ƙarfin shi kwaɗi magana don shi biya wani bukata
masu kalamar da sauraronmu ina ganin anan ne za mu dakata a cikin shirinmu mai taken siyasun duniya shirin barka da asuba ne fa da ya rikide sai komo siyasun duniya saboda Eh.
amfanar da al'umma da ilimin da malam yake da shi sannan almajirin kuma malam.
al'umma su amfana da sanin su su wane ne Gaskiya ne.
daga ina suke ina za su tsaya su yadda zango ina za su wannan shine abin da ya Haka, kamata ku haka, sani.
haka.
Eh, kasa ana yadda zango Eh, a gaskiya ɗanyi ne.
abinci a sha ruwa a huta Sannan kuma sai a dora duniya Ya, ke koyar nan.
mu. to wannan muna mara addu'a to Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Amin.
Hamidum Majid Amin.
Allahumma barik ala Muhammad wa Amin ala ya ali Rabbi.
Muhammad kama Amin ya barakta ala Rabbi.
Ibrahim Amin.
wa ala Amin.
ali Ibrahim innaka Amin.
Hamidum Majid Amin ya ربنا Rabbi.
آتنا في Amin.
الدنيا حسنة وفي Amin.
الآخرة Amin ya حسنة Rabbi.
وقنا عذاب النار ربنا اغفر Amin.
لنا ولإخواننا Amin الذين ya Rabbi.
سبقونا بالإيمان ولا Amin.
تجعل في قلوبنا غلا Amin للذين ya Rabbi.
آمنوا Amin.
ربنا إنك رؤوف رحيم Amin.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Amin.
ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين آمين.
واجعلنا للمتقين إماما آمين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات آمين.
والمؤمنين والمؤمنات آمين.
الأحياء منهم والأموات آمين.
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا آمين.
وسائر بلاد المسلمين آمين.
اللهم أصلح أحوال المسلمين آمين.
اللهم أصلح ذات بيننا آمين.
وألف بين قلوبنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا آمين.
اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
masu kalamu da sauraronmu a nan ne za mu dakata mu yi ban kwana da ku sai makon gobe idan fa Allah ya yi